الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da tasa'in da biyar a cikin karatunmu na Suratul Baƙara. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da tasa'in da shida ya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك فمن لم يجد فصيام فإذا أمنتم فإذا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ku cika ibadar hajji wal umrata da kuma ibadar umara lillahi saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai adduhuma ku bayar da ibadar hajji da ibada ta umara bi hima da haƙoƙinsu dukkan abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta wanda ake aikatawa a cikinsu na dokoki to ku yi ƙoƙari ku bayar da waɗannan dokoki ɗin na ubangiji tabaraka wa ta'ala dukkan abubuwan da ubangiji ta'ala ya haramta a aikata a cikin waɗannan ibadodi guda biyu to ku yi ƙoƙari ku guje su ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fa'in uhsirtum ubangiji ya ce idan aka kange ku gabarin saduwa gabarin ɗaki na ma'ana fa'in muni'itum anil wusuli ilal bait idan aka hana ku gabarin saduwa ga ɗakin allah tabaraka wa ta'ala muni'itum aka hana ku an itimamihima gabarin cika waɗannan ibadodi guda biyu da kuka ɗako haramarsu daga miƙaci bi aduwin saboda makiya to fa mastaisara min alhadi ma'ana fa alaikum abin da yake wajibi a kanku shine za ku bayar da mastaisara abin da ya sauƙaƙa min alhadi na hadaya za ku bayar da abin da ya sauƙaƙa min alhadi na hadaya wa huwa shatun shine za ku bayar da tinkiya ko akuya ko rago ko ɗan akuya ubangiji ya ce wala ta haliƙu ru'usakum kada ku aske gashin kawunanku ai la ta tahallalu wato kada ku warware ibadarku da kuka ɗako daga miƙati ta umara ko ta hajji hatta ya buluga lahadiyu mahillahu har sai wannan hadaya wanda kuka bayar da ita saboda an kange ku ga barin saduwa ga ɗakin Allah to har sai ta isa mahillahu gurin da ya dace din ta isa gurin da ya dace a yanka ta shine yace haythu yahillu zabuhu shine gurin da yake halitta a yanka wannan dabba din wanda kuka bayar ta hadaya wa huwa makanul ihsar shine gurin da aka hana ku inda aka tare ku daga nan aka sa muku takunkumi aka ce daga nan ba za ku yi gaba ba to sai hadayar ta iso nan sannan kuma an yanka ta an raba wa talakawan da suke wannan gurin sannan kuma za ku tafi ku yi aski ku ci gaba da uzurrukanku inda shafi'i wato wannan a wajen al'imamu shafi'i kenan wato haka nan a wajen al'imamu malik shi ma haka wannan hukunci din yake fayuzbahu fihi ana yanka wannan dabbar wanda aka bayar da ita hadaya a wannan guri wanda aka sa muku takunkumi aka ce ba za ku gitta wannan guri ba biniyyatit tahalluli da niyyar warwarewa daga ibadar da kuka ɗako daga miƙati imma hajji imma umara wa yufarraqu ala masakinihi sai a rarraba naman wannan hadaya ga miskinan da suke gurin waɗanda suke zaune a gurin daga cikin miskinai talakawa sai a raba musu naman wannan hadaya wa yuhlaqu kuma sai a aske kan aje a aske gashin kai wa bihi ya hasulu tahallul to da wannan nema bayan an bayar da hadaya an yanka ta an raba waɗanda suke mabukata na wannan gurin to da shi ne ma at-tahallul warwarewa daga ibadar umara ko daga ibadar hajji ya hasulu yake tabbata ubangiji ta'ala ce faman kana maridan minkum dukkan wanda ya kasance marar lafiya ne daga cikinku dukkan wanda ya zamanto baya da lafiya daga cikinku au bihi azan ko kuma ya zamanto a tattare da shi akwai wato cuta min ra'asihi a kansa ya zamanto a tattare da shi yana da kai cuta a kan shi da kamalin ko ya zamanto kwalkwata ta dame shi mutum ne wanda ya zamanto yana da kai gashi a kan shi kwalkwata ta shiga gashin wannan ya zamanto ya ta dame shi yana ta shoshe-shoshe yana ta soshe-soshe wasu da'in ko ya zamanto yana ciwon kai saboda suma ta taru shi kuma bai saba ba tara suma fa halaka fil ihram sai ya aske gashin kanshi saboda wannan matsala da ta faru da shi bayan ya ɗauki harma ta aikin hajji ko ta umara kafin ya gama wannan ibadar to fa alaihi fidyatun to wajibi ne a kan shi ya bayar da fidiya min siyamin ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin guda uku imma ya yi azumi li talatati ayyamin azumi na kwanaki guda uku au sadaqatin ko kuma ya bayar da sadaka bi talatati asu'in ya bayar da sadaka ta tiya uku min ghalibi qutil baladi daga mafi rinjayen abincin wannan gari da yake ya bayar da wato tiya uku ta abinci abincin da ya zamanto shi aka fi yawanci a wannan gari na makka ala sittati masakina wannan tiya uku zai raba ta ne ga talakawa waɗanda suke miskine guda shida miskine guda shida zai rabawa kowane miskini zai ba shi rabin tiya ne aunu sikin ko kuma na uku shine ko ya zamanto ya zaɓi fidiya ta hanyar yin ibada na yanka ai zabihi shatin yanka tinkiya ko akuya ko rago ko ɗan akuya wa auli takhayyir wato audin nan da take cikin waɗannan guraren guda biyu da au sadaqatin au nusuk wannan litakhayyiri saboda zabi ne an baiwa shi wanda ya aikata wannan laifi din an ba shi zabi ya zabi ɗaya daga cikin waɗannan guda uku yayi idan yana so sai ya iya ciyarwa idan yana so sai ya azumi na kwanaki guda uku idan yana so sai ya yanka tinkiya wanda ya ga ya fi sauƙi a gare shi shi zai ɗauka shi ne littakhayir wato saboda bayar da zaɓi ne wa ulhiqa bihi man halaqa li ghairi uzurin wa ulhiqa wato an riskar da man halaqa li ghairi uzurin dukkan wanda ya aske gashin kanshi yana cikin ibadar hajji ko ta umara kafin ya gama ba tare da wani uzuri ba kawai saboda ya ji daɗi to an riskar da shi bihi da hukuncin mutumin da ya zamanto ya aske gashin kanshi saboda matsala da ta faru da shi duk wanda ya zamanto ya tafi shi kuma yanzu kawai ya tafi wajen wanzami ya ce mishi kawai ya mai aski ya ce ba ibadar hajji ba kake ya ce e ina ruwanka ya ce matsala gare ka aka ce lafiya ta karo ba ni da matsala komai to idan ya aski shi ma shi ne wajibi ne a kan shi bayar da fidiya saboda ya samu wato jin daɗi ta ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun zai bayar da fidiya kenan da annahu aula bil kaffara saboda wanda ya aske gashin kanshi ba tare da wani uzuri ba shine yafi dacewa ma da ya bayar da wannan kafara sama da wanda ya aske kanshi saboda wani dalili wa kadha man istamta'a hakanan kuma dukkan wanda ya ji dadi bi ghairil halqi da wani askewa gashin kai ka tsibi kamar inda ya zamanto mutum ya shafa turare yana cikin ibadar hajji ko yana cikin ibadar umara saboda mutumin da yake cikin ibadar hajji ko ta umara haramu ne a gare shi ya shafa turare a jikinsa ko a jikin wannan tufafin nashi to shi kenan kawai sai ya amsa ya feffesa to shi ma hukuncinsa shi ne wajibi ne a kan shi ya bayar da fidiya ta ɗaya daga cikin waɗannan guda uku wallubusi hakanan kuma hukuncin mutumin da ya zamanto ya ji daɗi ta hanyar saka tufafi wanda yake mai dinkakke tufafi wanda yake mai kewayewa jiki idan ya zamanto mutum ya sa wando ko ya sa riga ko ya gwada wata dai wata dai daga cikin dai shaddodi da sauransu da aka kai mishi yana cikin ibadar hajji to yanzu wajibi ne akan shi bayar da fidiya ta hanyar saboda jin daɗin wannan da ya yi wadduhuni hakanan kuma inda ya sha mai wanda yake mai ƙanshi li uzurin aw ghairihi saboda wani uzuri ne ko wani uzuri ya zamanto da kwai uzuri wajen abin da ya shafi shafa turaren ko wajen saka tufafin ko wajen shafa man mai kanshi ko ku a'a babu wani uzuri kawai da gangam ne yayi to haka nan shi ma hukuncin sa yake haka nan mutumin da ya kirayo mai yankan farce yace yanke mishi farce to haka nan shi ma hukuncin sa yake ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fa idza amintumul aduwa idan ya zamanto kun amintu daga waɗannan abokanan adawar da suka sa muku takunkumi suka tsare ku suka muku sansani bi an zahaba wato waɗannan abokanan adawar suka tafi aulam yakun ko kuma bai ma kasance ɗin ba ya zamanto babu ma a hanya ɗin lafiyan takalau kuka tafi har kuka isa makka Allah ce to faman tamatta'a bil umrati ila al hajji faman tamatta'a faman istamta'a dukkan wanda ya ji dadi bil umrati ila al hajji ta hanyar aikata abubuwan da yake so bayan ya gama umara ai bi sababi faragihi minha saboda ya gama umara ya ji dadi bi mahdhuratil ihrami da abubuwan da aka haramta aikata su a lokacin da mutum yake sanye da harama ta aikin hajji ko ta umara ilal hajji hal ya zuwa lokacin da ya ɗauki harama ta aikin hajji ai ilal ihramu bihi har ya zuwa lokacin da ya ɗauki harama ta ibadar hajji bi an ya kuna a harama biha ya kasance ya yi harama ta umara fi a shuhurihi a cikin watanni na hajji to yanzu wannan fa'alaihi abin da yake wajibi a kansa shine zai bayar da mastaisara dukkan abin da ya sauƙaƙa min alhadi na hadaya, na hadaya. wato idan ya zamanto mutum ya yi tamattu'i tamattu'i shine mutum ya yi umara a cikin watannin ibadar hajji a cikin watannin hajji amma ya yi umara a cikin watan shawwal ko ya yi ta a cikin watan zulqa'ada ko ya yi ta a cikin watan zulhijja bayan ya gama umara sai ya warware ya zamanto ya tafi ya shiga shagulgullan shi na duniya a makka ya je shi in ya ga dama ya kusanci iyalinsa ya ga dama ya sa shadda da hula karen ya huto ya ga dama ya shafa turare ya ga dama ya yanke farcensa ya ga dama ya je a mushi aski da sauransu wannan shine at-tamattu din tamattu'i shine mutum yayin ibadar hajji a cikin ƙwa'aye ibadar umara a cikin watannin hajji ya warware da gare ta sannan kuma ya yi hajji a wannan shekara din to shine yake bayani akai da yace famastaysara min al-hadi alaihi ma'ana fa alaihi to abin da yake wajibi a kansa shine zai bayar da mastaisara dukkan abin da ya sawwaka min alhadi na hadaya wa huwa shatun ita ce tinkiya guda ɗaya tar wanda ya zubahu ha zai yanka ta ba'adal ihrami bayan ya ɗauki harama bihi ta aikin hajjin wal afdalu abin da yafi ga mutumin da ya zamanto ya yi tamattu'i kuma ya bayar da tinkiya ko ya bayar da rago ko ya bayar da ɗan akuya ko ya bayar da akuya yawman nahari ma'ana an yazbahaha yawman nahari ya yanka wannan dabbar da ya bayar ta hadaya ranar suka ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah babba ubangiji ya ce faman lam yajid dukkan wanda bai samu ba abin da aka yi umarni da akan ya neme shi ita ce hadaya ma'ana faman lam yajid la hadaya dukkan wanda bai samu ba wannan hadaya din li faqadihi saboda rasa wannan hadaya din da ya ya fito ya yi cigiya ina za a samu tinkiya wanda take mai kyau ko rago mai kyau ko ɗan akuya mai kyau ko akuya mai kyau aka nema ƙaura dawon bai aka rasa aka ce ‘yan uwanka saura sun siye su ‘yan uwanka waɗanda suka ɗauki harma ta umara a cikin watannin hajji kuma bayan sun gama suka warware iri-irinka dai sun siye su babu su yanzu sai manyan dabbobi au faƙadi tsamanihi ko kuma saboda rashin kuɗin da zai siyi wannan hadaya ɗin gashi nan akwai waɗannan tumakai da awakai da raguna da da sauransu amma sai ya zamanto ba shi da kuɗin da zai siyi wannan dabba ɗin to shi ma dai yana cikin hukuncin wanda wato ya rasa wannan hadaya ɗin ko kuma gashi yana da kuɗin ga tinkiyar akwai ta amma sai ya zamanto tsadarta ta hau sosai ta yadda in ya siye ta zai iya sawa ya zama to ya koma kallon alan nasi to Allah ce fa siyamu thalathati ayyamin fa alaihi to yanzu abin da yake wajibi akan shi shine siyamu thalathati ayyamin sai ya azumci kwanaki guda uku fil hajji tun daga lokacin da ya ɗauki haramar ta ibadar hajji ai fi halil ihrami bihi cikin halin lokacin da ya ɗauki harama da ibadar hajji fa yajibu hina idin to yana wajaba a kan shi a wannan lokacin an yi hurima ya ɗauki harama ta ibadar hajji ya ƙabla sabi'i min zulhijjati kafin bakwai ga watan zulhijja in ya zamanto yana da yaƙinin cewa shi ba zai iya siyan dabba ba ba shi da kuɗin da zai siya hadayar nan ko kuma ya zamanto hadaya yanzu ta yi wahala a garin ga baki ɗaya an siye su to yanzu wajibi ne a kan shi ya ɗauki harama ta aikin hajji kafin bakwai ga watan zulhijja in ma ranar shida ga wata ko ranar biyar ga wata wal afdalu abin da ya fi shi ne ƙablar sadisi kafin bakwai ga kafin shida ga watan zulhijja ya kamata a ce ya ɗauki wannan harama ta aikin hajji saboda zumci wato waɗannan kwanaki guda uku kenan da Allah ce fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji idan ya ɗauki harama shida ga wata kaga zai azumci shidda da wata bakwai da wata takwas da wata idan ya azumce su shi kenan ya gama in ya ɗauki harama bakwai da wata in ya fara bakwai takwas tara sai ya azumci ranar arfa to amma abin da ya fi shi ne ya fara ya ɗauki haramar kafin shida ga wata saboda ya zamanto ya azumci shidda da bakwai da takwas likarahati saumi yaumi arafata saboda karahancin azumi na ranar arfa ga mutumin da yake ibadar hajji makaruhi ne wanda ya tafi ibadar hajji ya azumi ranar arfa saboda ranar arfa ana so mutum ya zage ne damtse ya yi ta ibada ya yi ta roƙon allah ya nanace da ibada a cikin arfa to don haka idan ya ce zai ɗauki azumi sai ya zamanto abin ya jigata shi to shi yasa makaruhi ne ya zamanto ya ɗauki ya yi azumi a ranar arfa amma wanda yake bai tafi ibadar hajji ba to sai ya azumi na ranar arfa shi kuma wala ya juzu saumuha ayyamat tashriq saumuha azumtar waɗannan kwanaki guda uku baya halitta mutum ya azumce su ayyamat tashriqi a ranaki na yanyani guda uku shine 11 da 12 da 13 ga watan zulhijja wannan baya halitta a azumce su ala asahi daulai shafi'i wato akan mafi ingancin maganganu guda biyu na al-imamu shafi'i wato al'imamu shafi'i yana da kwai fatawa guda biyu a wannan matsala ɗin ta halaccin azumtar ranaki na tashiriki ayyamu tashirik ranar 11 da 12 da 13 ga watan zulhijja a wata fatawarsa ya ce ya halitta mutum ya azumce su musamman wanda ya zamanto ya yi tamattu'i kuma bai samu hadaya ba saboda hadisin nubaisha alhudali wanda yana cikin sahihu muslim sannan kuma a hadisin abdullahi dan umar da nana aisha radiyallahu anhuma wanda yana cikin sahihul bukhari lam yurakhas an yusamna ayyam at-tashriq illa liman lam yajid al-hadaya ta kuma hadithun nubaisha al-hudhali ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jalla wato hadithin abdullahi dan umar da nana aisha ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ba a yi rangwame ba dangane da azumtar kwanakin nan guda uku na yanyani sha ɗaya da sha biyu da sha uku face dai mutumin da ya tamattu'i kuma bai samu hadaya ba to shi wannan an mai rangwame a azumce su to wannan fatawar shi ta farko kenan to fatawar shi ta biyu kuma ita ce bai halitta ya azumce su ba saboda ma'aiki ya ce ranaki na yanyani ranaki ne na cin abinci da shan abin sha da kuma ambatan Allah maɗaukacin sarki to amma limawa malik da sauran malamai suna ganin halaccin yin azumin waɗannan kwanakin guda uku ga mutumin da yake mai tamattu'i ne wa sab'atin idza raja'atum da kuma da kuma azumi na kwanaki guda bakwai idza raja'atum idan kuka dawo ila watanikum makkata zuwa ga masaukin ku makka aw ghairiha ko kuma watatta wakila aka ce idza raja'atum dinnan idza faragtum min a'malil hajji idan kuka gama ibadar hajji idan kuka gama ayyuka na hajji shikenan sai ku azumci kwanakin guda bakwai wa fihi to a cikin wannan wa sab'atin idza raja'atum iltifatun anil ghaiba akwai waiwaye ga barin fakuwa yanda yake faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'a an gane ku amma sai aka ce idara ja'atum idan kuka dawo tilka asharatun kamilatun ubangiji tabaraka wata'ala yace tilka wancananka uku idan aka hada ta da bakwai za su koma asharatun kamilatun goma wanda take cikakkiya jumlatun ta'kidun lima qablaha wato wannan jumla ce wanda take mai karfafa wato jumlar da take kafinta ita ce faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin ya azumci kwanaki guda uku sannan kuma wasu ba'atin sai ya kara da kwana bakwai kenan idan aka hada ko da ba a ce ba tilka ashiratun kamila za su zamanto dai guda gomar ne azumi kwana goma zai bangiji ya ce zalika wancananka alhukumul mazkur wannan hukunci da aka ambata min wujubil hadi na wajabcin bayar da hadaya awi siyami ko kuma wajabcin yin azumi na kwana goma alaman tamatta'a ga wanda ya ɗauki ibadar wato tamattu'i daga cikin ibadodi na hajji liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram yana tabbata ne ga wanda iyalansa ba su zamanto ba mazauna masallaci mai alhurma ne wanda ya zamanto ba mazaunin harami bane wanda ya zamanto ba mazaunin makka bane bi an lam yakunu ala duna marhalataini wato ba su kasance ba akan koma baya da lafto guda biyu min harami daga harami inda shafi'i a wajen al'imamu shafi'i fa in kana to amma idan ya zamanto mutumin da ya tamattu'i yana ɗaya daga cikin waɗanda suke mazauna makka ne ko kuma yana ɗaya daga cikin mazauna ƙauyayyuka na makka wannan faladama alaihi babu jini a kan shi ba wata hadaya da zai bayar wala siyama sannan kuma babu wani azumi na kwana goma da zai yi wa in tamatta'a ko da ya ɗauki tamattu'i ɗin ko da ya yi tamattu'i babu komai a kan shi wa fi zikiril ahal wato cikin ambaton iyali da Allah ya anan da yace zalika liman lam yakun ahaluhu hadiril masjidil haram isha'arun sanarwa ne bishtiratul istidani da sharɗanta wato zama a wannan guri falau aqama da a ce mutum zai je ya zauna a makka qabla ashhuril hajji kafin watanni na hajji zai je ya zauna tun daga watan rajab wannan wata da muke ciki ya shiga cikin sha'abana ramadana ya yi kusan watanni guda uku a makka ba watanni na aikin hajji ba amma kuma walam yastauɗin bai zauni makka ba bai zo da iyalansa ba to wannan wata mata kuma ya tamattu'i fa alaihi zalika wajibi ne akan shi shi ma ya azumi na kwanaki guda goma ko ya bayar da hadaya wahuwa ahadu wajahaini inda shafi'i wato wannan shine ɗaya daga cikin huskoki guda biyu a wajen al'imamu shafi'i wato wannan ita ce fatawar shi wanda kuma al'imamu malik yana tare da shi a wannan ra'ayi din wasani la wato fatawarsa ta biyu huskar ta biyu shine la ba haka ba ne an gane ko wato wanda ya zamanto ya tafi ya zauna a makka kafin watanni na aikin hajji ya zauna a makka kuma har watanni na aikin hajji ya shiga kuma ya tamattu'i a wannan shekara din babu hadaya a kan shi wannan shine ra'ayin al-imamu shafi'i ɗaya kenan wal ahlu da yace to zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram a wannan tafsiri a wannan tafsiri na biyu kinayatun anin nafsi wato kinaya ce dangane da kanshi shi wannan mutumin din wato yanda yake ahal anan ma'anar shi li muhrimin lam yakun nafsuhu hadiril masjidil haram ma'ana zalika li muhrimin lam yakun nafsuhu hadiril masjidil haram wanda shi a karan kanshi bai zama tobo mazaunin masallaci mai alhurma ne mun gane da kyau wa ulhida bil mutamattu'i bil mutamattu'i fi ma dhukira bis sunnati al qarinu wa ulhida al qarinu wato an riskar da wanda yake kirani mai kirani bil mutamattu'i bil mutamattu'i bil mutamattu'i yawwa ga mai tamattu'i fi ma zukira bi sunna cikin abin da aka ambata da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato fi ma zukira cikin abin nan da aka ambata na hukunci bi sunna to an riskar da mai kirani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mai kirani shi ma hukuncin su ɗaya da mai tamattu'i ta hanyar shi ma zai yi azumi na kwanaki guda uku kafin ya zamanto an yi tsayuwar arfa sannan kuma ya azumi guda bakwai bayan ya dawo gida. haka nan shi ma mai kira ne zai idan kuma ba shi da sai ya zamanto ya bayar da hadaya wa huwa to mai kira ne shine man ahrama bil umrati wal hajji shine wanda ya doki harama ta umara da hajji ma'an a tare lokacin da ya je shi miƙati sai ya ce labbaika allahumma umratan wa hajjan aw yudkhilu al hajja alaiha ko kuma ya shigar da ibadar hajji alaiha akan ibadar ta umara qabla tawafi kafin yayi tawafi kafin yayi tawaful qudum sai ya shigar da ibadar ta umara ta hajji akan ta umara ya goyar da ita kenan irdafi to wannan shi ma dai hukuncin su da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqullaha ku kiyaye dokoki na ubangiji tabaraka wa ta'ala fi ma ya amurukum bihi cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake umartar ku da shi wa yanhaakum anhu yake hana ku hawa kan shi wa alamu ku sani annallaha shadidul iqabi haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai tsananin uquba ne liman khalafahu ga wanda ya saba wa umarninsa na'am الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Alhajju a shuhurun ma'alumatun, wato lokaci na ibadar hajji mutuhu lokacin ibadar hajji a shuhurun ma'alumatun watanni ne waɗanda suke sanannu shawwalun wa zulƙada wa ashiru layalin min zilhijja shine watan shawwal ga baki ɗayansa da watan zulƙada ga baki ɗayansa da darare guda goma na watan zulhijja wakila kulluhu waɗansu daga cikin malamai suka ce dukkanin zulhijja ga baki ɗayansa lokaci ne na ibadar hajji faman farada fihinna alhajja ubangiji ya ce faman farada alhajja dukkan wanda ya fardanta ibada ta hajji ala nafsihi akan kanshi ya fardanta ibadar hajji akan shi fihinna a cikin waɗannan watanni waɗanda suke masu alhurma bil ihrami bihi ta hanyar ɗaukan harma da yi da ibadar hajji to fala rafasa wato babu kusantar iyali fihi a cikin lokacin da mutum ya ɗauki harama ta ibadar hajji ma'ana fala jima'a fihi babu kusantar iyali a cikin waɗannan lokacin da mutum ya ɗauki haramar hajji wala fusuka sannan kuma babu wato ta'asa da taɓargaza ma'asin wato babu saɓan Allah lokacin da mutum ya ɗauki harama ta aikin hajji wala jidala fil hajji hakanan kuma wala khisama babu husuma fil hajji a cikin ibadar hajji wa fi qira'atin bi fatihil awwalaini wato a cikin wata qira'a da yiwa wannan kenan ya dauki qira'a ta ta Abdullahi ibn Kathir al-Makki da Abu Amr ibn al-Ala wato wajen fassara kenan fala rafathun wala fusuqun wala jidala fil hajj shine yace to a cikin wata qira'a bi fatihil awwalaini da yiwa waɗannan jumloli guda biyu na farko wasali sama fala rafasa wala fusuqa wanda wannan ita ce qira'al jumhur amma qira'al abdullahi ibn kathir al-makki da qira'al abu amr ibn al-ala al-basri daga cikin qurra'u saba su sun karanta fala rafathun wala fusuqun wa bir rafi'i nawwinhu fala rafathun wala fusuqun wala haqqan wa zana mujammala haka al'imamu shaɗibi ya faɗa. walmuradu fi salasati abinda ake nufi a cikin waɗannan jumlolin guda uku da aka ce fala rafatsa wala fusuka wala jidala da Allah ya faɗa haka an nahayu wato kadda ku kusanci iyalanku a lokacin da kuke ɗauke da harama ta aikin hajji sannan kuma kadda ku kuskura ku aikata wata taɓargaza ku shantake ku hole a lokacin da kuke ɗauke da ibadan da a lokacin da ku ɗauki harama ta ibadar hajji hakanan kuma kada ku kuskura ku dinga yin jayayya da gardama a lokacin da kuke cikin ibadar hajji wa ma taf'alu min khairin dukkan abin da kuka aikata na alkhairi ka sadaqatin kamar sadaka kuka ɗauka kuka bayar ya alamuhu Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya alamuhu Allah Allah ta'ala ya san shi fa yujazikum bihi zai sakaita muku da shi wa nazala to wannan labari ya sauko fi ahlil yamani wato cikin mutanen yaman sun kasance lokacin suna sabbin shiga musulunci suna rai cewa su masu dogaro ne ga Allah wa kanu ya hujjuna sun kasance suna tafiya ibadar hajji bila zadin ba tare da sun ɗauki guziri ba faikunu na kallon alan nasi daga ƙarshe kuma sai su zamanto nauyi akan mutane sai su zo su maka su yi raɓe-raɓe sai ana taimaka musu ba zo da komai ba daga yaman amma kuma mutane su dinga taimaka musu Allah ta'ala ce wata zawwadu ma yuballighukum li safarikum wato ku dinga dokan guzurin abin da zai ishe ku a cikin bulaguranku fa inna khairaz zadi haqiqa fiyayyan guzuri shine attaqwa wato kiyayewa dokoki na Allah ai ma yuttaqa bihi min su'alin nas ma yuttaka bihi min su'alin nasi wa ghairihi abinda za a kare kai daga tambayar mutane da kuma waninsa wannan shine fiyayyen guzuri abinda zai sa ka kare mutuncinka ba tare da ka je ba kana meka hannunka kana roƙon mutane abin da yake hannayensu sannan kuma ba tare da kayi kwace ba ba tare da kayi sata ba wattaquni ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku kiyaye dokokina ya ulil albabi ya kuma abuta hankula zawil uqul ma abuta hankula ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Laisa junahun alaikum babu laifi a kanku fi an tabtagu fadlan fi an taɗulubu fadlan cikinku nemi arziki min rabbikum daga wajen Ubangijinku. bittijarati ta hanyar yin mu'amala ta kasuwanci fil hajji a lokacin ibadar hajji babu laifi idan ana cikin ibadar hajji wato mutum ya zo shi da kayan shi na sana'a ya sayar da kayan shi a wannan guri mai siye ya siya mai saidawa ya sayar nazala wannan labari shi kuma ya sauko ne raddan saboda maila da martani likarahatihim zalika saboda kyamarsu yin kasuwanci a cikin ibadar hajji Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa'iza a fadutun min arafatin idan kuka tunkuɗo da fa'atun kuka tunkuɗo min arafatin daga can arafa ba da lokofi biha bayan kun tsaya a filin arafa ranar tara ga watan zulhijja har rana ta fada a nan to fadhkurullaha ku ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala ba'da da mabiti bi muzdalifa bayan kun kwana a wannan guri da ake ce da shi mundaluha ita ce muzdalifa bit talbiyati ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala da yin talbiya labbaika Allahumma labbaika wata halili da kuma kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta hailala la ilaha illallahu wa du'a'i da kuma roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala inda mashi'aril harami a wajen wannan dutse da ake ce da shi mashi'arul haram. Huwa jabalun wato mashi'arul haram shi dutse ne fi akhiril muzdalifa a can ƙarshen muzdalifa. yuqalu lahu quzahu ana ce da shi quzahu an gane wa fil hadith wato ya zo cikin hadisi na al-Imam Muslim annahu sallallahu alaihi wa sallama wa qafa bihi haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a wannan dutse na kuzahu na kusan al-mash'arul haram yadhkurullaha azza wa jalla yana ambaton ubangiji madaukakin sarki wa yad'u yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala alkhairai na duniya da na lahira hatta asfara jiddan wato har dai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya wayi gari ya wayi gari kwarai makwa rawahu muslim wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi ubangiji ya ce wazkuruhu ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kama hadakum kaman yanda ya shiryar da ku lima'alimi dinihi ga sannan addinin shi guraren addininsa wa manasiki hajjihi da kuma ibadodi na aikin hajjinsa wal kafu litta'lil wannan kaf din da yace kama hadakum litta'lil wato wazkuruhu ku ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala lihidayatikum saboda shiryar da ku da yayi waɗannan hanyoyin ma'ana li ajali hidayatihi iyyakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallina wa in wannan mukhaffafatun min ath-thaqila wasmuha damiru shani ma'ana wa innahu haqiqa yadda lamarin yake kuntum kun kasance la min ad-dallina lalle kuna daga cikin batattu min qablihi kafin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da ku zuwa ga wannan hanya wanda take miƙeƙiya نعم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce, Summa a fido ya ƙuraishu, ya ku ƙuraishawa, Summa a fido sannan kuma sai ku tunkuɗo min haithu a fadon nasu ta inda mutane suke tunkuɗowa ai min arafata ku tunkuɗo daga arfa bi an taƙifu bi hama ahum ku tsaya a arfa tare da mutane ga baki ɗaya wa kanu ya ƙifuna bil muzdalifa ƙurayshawa sun kasance suna tsayawa ranar tara ga watan zulhijja a wannan guri da ake ce da shi muzdalifa tarafu'an wato saboda girman kai anil wuqufi ma'ahum gabarin tsayawa tare da mutane ya ku bayi waɗanda suke ba shawa ba thumma thumma anan kuma da Allah ta'ala ce thumma afidu min haythu afada nasu litartibi fi dhikri wato saboda jerantawa ne cikin bayar da ba da labari cikin ba da labari ba saboda wato sai an yi tsayuwal wato sai an je muzdalifa an je mash'arul haram sannan kuma za zuwa tsaya a arfa ba a'a ba haka bane sai an tsaya a arfa sannan kuma za a tafi a kwana a muzdalifa sannan kuma da asuba a tafi mash'arul haram shine ana yace littartibi fi dhikri wastaghfirullah ku nemi gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala min dhunubikum daga laifuffukan ku waɗanda kuka aikata a wannan gida na duniya inna allaha ghafurun lil mu'minin haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafara ne ga bayinsa waɗanda suke muminai waɗanda suka tuba zuwa gare shi rahimun bihim ubangiji tabaraka wa ta'ala mai jin kai ne ga bayin shi waɗanda suke muminai na'am fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum وشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Mm.
وقنا عذاب النار Mm.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا Mm.
والله سريع الحساب ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fa'iza ƙadaitum manasikakum fa'iza addaitum manasikakum idan kuka bayar da ibadodi na hajjinku ibada ce hajjikum ibadodi na aikin hajjinku bi an ramaitum jamratul aqaba wato kuka jefi jamratul aqaba wa duftum sannan kuma kuka yi tawaful ifada wastaqrartum bi minan kuka zo kuka tabbata kuka ya- kuka yi resheshe a nan mina fadkurullaha ku ambaci ubangiji madaukakin sarki bit takbiri wato da kabarbari Allahu akbar Allahu akbar wasana'i da kuma kirari ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ka zikirikum aba'akum kamar yadda kuka kasance kuna ambaton sunayen iyayenku a da ai kama kuntum tadhkurunahum kamar yadda kuka kasance kuna ambaton sunayen iyayenku a da inda faragi hajjikum lokacin da kuka gama ibadar hajji bil mufakharati saboda alfahari da nuna cewa ku ɗiyan wane ne jikan wane ne tattaɓa kunnen wane da sauransu a lokacin jahiliya larabawa sun kasance idan suka gama ibadar hajji suna ambatan iyayensu da tadodi waɗanda suke ababen yabo wannan ya ce ni ne ɗan gidan wane babana shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza jarumi ne ya yi kaza ya yi kaza tadodi waɗanda suke ababen yabo waɗansu suna yin shi a matsayin waƙa waɗansu suna yin shi a matsayin zube to wannan shine abin da suka kasance suna yi a lokacin jahiliya to shine da musulunci ya zo ubangiji tabaraka wa ta'ala ce to idan kuka gama ibadar hajjinku to yanzu abin da za ku yi ba wai ambaton iyayenku ba za ku yi ku dinga ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala irin yanda kuka kasance kuna ambaton iyayenku a wancan lokaci na jahiliya au ashadda zikira ko kuma sama da yanda kuke ambaton iyayenku za ku ambaci Allah min zikirikum iyahu au ashadda zikiran ko kuma mafi tsananin ambato min zikirikum iyahum na ambatonku ga iyayen nasu daga iyayen naku wa nasbu ashadda alal hali wato yi wa ashadda da aka yi wasali sama au ashadda akan hali ne min zikira almansubi wanda yake abin yi wa wasali sama bi uzkuru da fadhkurullaha zikiran kenan ku ambaci ubangiji madaukakin sarki ambato au ashadda ko kuma mafi tsanani da ambatan da kuke yi wa iyayenku idh law ta'akhkhara anhu da a ce wannan zikira ya zamanto shine mutaqaddim akan ashadda lakana sifatul lakana sifatan lahuda wannan ashadda ya zamanto sifa ne na zikiran ma'ana zikiran ashadda wato ambato wanda yake mafi tsanani to amma sai ya zamanto taqaddama ashadda ala zikira to sai ya zamanto kuma ashadda yanzu ya tashi daga wato sifa na zikira ya koma hali ne an gane faminan nasi daga cikin mutane man ya ƙulu rabbana atina akwai waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu atina nasibana ka ba mu rabonmu fi duniya a wannan gida na duniya daga cikin waɗanda suka tafi ibadar hajji kenan akwai waɗanda su iyakacin roƙon da suke idan suka tafi shine duniya Allah ka wadata mu Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza iyakacin abin da suke roƙa shine duniya fa yu'tahu fiha sai a ba su rabon su a wannan gida na duniya wa ma lahu min khalaqin ba shi da wani rabo ko nasisin kobo fil akhirati a lahira ai wa ma lahu min nasibin ba shi da wani rabo fil akhirati a lahira wa minhum daga cikin su waɗanda suke bautar iba- suke bautar Allah da ibada ta hajji man ya ƙulu akwai waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu atina hasanatan ka ba mu kyakkyawa ni'ima fi duniya a wannan gida na duniya ya zamanto muna cikin albarka da alkhairi muna cikin lafiya da mace wanda take ta gari da gida wanda yake mayalwaci da makwabci wanda yake abokin zama na gari da sauransu sannan kuma wa atina hasanatan ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa fil akhirati a lahira hiyal jannatu ita ce aljanna wa qina azaban nar ya ubangiji ka kare mu daga azabar wuta bi adami dukhuliha da rashin shigar wuta wa hadha yace wannan bayanun lima kana alaihi mushrikun wato bayani ne dangane da abin da mushrikai suka kasance a kan shi wali halil mu'minina da kuma hali na mumine wanda suka kasance a kan shi mumine su idan suka gama ibadar hajjin su roƙon da suke shine suna roƙon alkhairi a wannan gida na duniya da kuma alkhairi a gida na lahira amma su kuma mushrikai suna roƙon alheri ne a wannan gida na duniya kadai ba sa roƙon alheri a gida na lahira wal qasdu bihi to abin da ake nufi da shi alhassu ala ɗalabi khairayyar dare ne kwaɗaitarwa ne akan ya zamanto wato kada mutum ya taƙaita da roƙon alheri guda ɗaya a ya roƙi alkhairan gidajen dan guda biyu ya roƙi alkhairi na wannan gida na duniya allah ta'ala ya rufa mishi asiri ya kare mai mutuncinsa sannan kuma ya haɗa shi da abokanan zama na gari sannan kuma ya zamanto ya tabbatar da shi akan wannan musulunci sannan kuma ya ba shi lada mai girma a gidan lahira ita ce aljanna kama wa'ada bi thawabi alaihi kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya alkawali na bayar da sakamako akan wannan din bi qaulihi da faɗan shi da yace ulaika wancananka waɗanda ya zamanto haka ne halayensu lahum nasibun suna da kai katafaren sakamako mai girma min ajali ma kasabu saboda abin da suka tsoruwurta min ajali ma amilu saboda abin da suka aikata min alhaji na ibadar hajji wa du'a'i da kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala alkhairi na duniya da kuma na lahira wallahu sari'ul hisab ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gaugawar hisabi ne yuhasibul khalqa kullahum yana yi wa talikai hisabi ga baki ɗayansu fi kadari nisfi naharin cikin gwalgwadon rabin yini min ayyamin duniya daga ranaki na duniya li hadithin bidhalika hadisi ne ya tabbatar da wannan wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk